godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Khulud mu tashi a shafi na 74 can ƙarshe shafi na 74 wato al'amwatu zurunan hayy mamata suna kawo wa masu rai ziyara mala ya ce bismillahi rahmanir rahim wa zakara bin abin duniya an ahmad bin abin hawari ƙala حدثني محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عزني قال بما أعزك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تؤرد على أقاربهم الموتى فانظر ما يؤرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى إبراهيم حتى اخدل دلت لهيته ابن عبد الدنيا ya ambata daga Ahmad dan Abi Hiwar yace Muhammad dan uwana ya bani labari cewa wata rana Ubada dan Ubad ya shiga wajen Ibrahim bin Saleh lokacin yana Falastin Zai wajen sai ce na zo ne ka yi mini wa'azi, sai ya ce da mai zan ma wa'azi. ceto labari ya iske ni cewa ayyuka na rayayyu ana bujirar da su akan a wajen matattu wato shi wannan da yake yana da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ce amar wa'azi yake cewa to kai me za a gaya ma irin naku ne a abin wato kule na shi ne yake ce masa sai dai abu ɗaya ran gaya ma ka sani cewa ayyukan rayayyu ana bujirar da su ga matattu ya ce don haka ka kula da kyau ka kula da kyau ka ga wani irin aiki za a ringa bujirar wa manzan Allah sallallahu sallama ana gwada masu yawa jikanka ya ga abin da ya yi na ko tantabaɗu kunnanka ga abin da ya yi na ko ba wani matsayi wato ya wa'azi ya masa cikin hikima cewa ka yi ƙoƙari ya zama duk abin da za a nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam na aikin ka ya zama aiki ne mai yace wannan sai ya sa shi ya fashe da kuka har hawaye yana jika wato gemunsa saboda an masa wa'azi ko kai yanzu aka ce ma duk ayyukan da kai za a rinka kai babanka ai kun gane Hausa kuma za a rinka kai masa mahaifiyarka da ta rasu za a rinka gwada mata me kake yi gakanan ka zo masallaci gakanan kana sallah gakanan ka yi sadaka misali nake gakanan kana azumi gakanan ka yi to kaga zai musu daɗi za su yi farin ciki to dai ana gwada musu gaɗan su ne yana shan wiwi Allah ya kiyaye misali nake na haka ne na ya bata malam to eh Allah ya kiyaye don haka nan idan aka nuna musu abu mai kyau sai su ji daɗi su yi murna idan aka nuna musu mummuna ake kuma su yi bakin ciki Allah ya kiyaye wa qala ibn abi dunya wa haddathani muhammad ibn al-husayn haddathani khalid ibn umar al-amawi haddathana صدقة بن سليمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة فمات أبي فأنبت وندمت على ما فررت قال ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرهي بك أعمالك تؤرد علي وتشبهها بأمال الصالح فلما كان هذه المرة استهيت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات ala wa kuntu asma'uhu ba'da zalika yaqulu fi du'aihi bis-sahar wa kana jaharan li bil-kufa as'aluka inabata la raj'ata fiha wala hawl ya muslih as-salihin wa ya hadi al-mudillin wa ya arhamar rahim هذا فيه باب وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخذ به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله har wa yau ibn abu duniya ya ce muhammad dan musan ya ba labari cewa khalid dan umar ya ba shi labari cewa sadakatu dan Suleiman aljahafiri wato ya ya ba su labari cewa yana da wata rayuwa wadda take ba daidaitacciya ba sai kuma ya zo yi nadama akan haka ya ce kuma sai mahaifin shi ya zo ya rasu wato da can yana nan bai tsaya sosai ba da kafarsa sai kuma mahaifin ya zo ya rasu ya ce da ya gaba mahaifin sai kuma ya shiga ya ƙara komawa wato ya ayyuka marasa kyawu ya ce sai na ga mahaifina a cikin bacci ya ce ya kai ɗana ayyukanka da kake masu kyau ana bujuro mana da shi na ga sun yi kama da ayyuka na mutanen kirki ya ce amma yanzu kuma ana bujuro min da ayyukanka wanda har yana samu wanda muke kwance da suna jin kunya Wuri wannan magana, makwautarsa a cikin kabari ana gabbujiro da aikin ɗansa yana ba shi kunya. Allah ya kiyaye. Ya ce, amma da yana jin daɗi yana farin ciki saboda ayyuka da yake yi waɗanda suke. Ya ce, daga nan, shi ma da ya ji wannan sai ya nutsu, ya gyaru ya ce, ina jin shi a cikin addu'ar da yake da asuba, ya ce, don ya zauna yana makwabtaka da ni a kufa. ya ce sai yana cewa Allah ina roƙonka komawa wajenka wanda babu kaucewa wato da za na daidaitu babu wato zallewan kafa ko sakin layi ko sulɓewan kafa ya ce yi ne yake wa Allah kira da cewa ya wanda yake gyara wanda suka gyaru wato duk wanda kaga ya gyaru ya zama mutumin kirki Allah ne ya gyara shi Allah ka gyara mu yace ya da kuma ya wanda yake shiryar da batattu Allah ka shiryar da ya kuma ubangijin talikai mai rahama mai jin kai yace musu da mala yace duk waɗannan abubuwa da yake ta fadi yace wannan fa ku sani babi ne wanda yake an samu abubuwa masu yawa daga wajen sahabbai akan shi na mamaci yawa wanda yake duniya magana Allah ya gwada wanda yake duniya mamaci ya yi masa ishara da wani abu ya ce wasu daga cikin mutanen madina cikin ‘yan uwan abdullahi ɗan rawaha kusa abdullahi ɗan rawaha ne sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu daga ciki wanda daga cikinsu yake addu'a yana cewa ya ubangiji ka tsare ni da na aikata aikin da in Abdullahi ɗan rawaha aka gwada masa zan ji kunya. Kare kenan ana gwadawa, kuma yana wannan addu'a ne bayan Abdullahi ɗan rawaha ya riga ya yi shahada. Wanda babansa ya rasu, ya zo yana addu'a yana cewa Allah, ka tsare ni kan ne aikin da babana an gwada masa zai ba zai ji daɗi ba. Me ma'anar wannan addu'a? Ina ana gwada masa. Na? ba ka ba zai mutu ya ce ai baya nan ka kenan wannan karatu yana da muhimmanci musamman samari su gane shi sosai da wani yana ga kawai daman baban shi yake jin tsoro na yawa kuma baya nan shi kenan kawai sai ya saki layi abinda da da baban shi yana nan ba zai yi ba yanzu kuma yana ga baban shi baya nan zai ta yi a'a babanka yana samun labari Allah yana gaya masa me kake yi kamar da in ka zama mutumin kirki kana zuwa masallaci kana ayyuka na kwarai shi ma ana gaya masa kuma yana jin daɗi wata ka fi hazi tsafi fi hazihi tasmiyatul musallam alaihi alaihim za'iran walaula annahu yash'uru bihi لما صح تسنيته زائرا فإن المزور إن لم يعلم زيارة من زاره لم يسوف أن يقال زائر آه زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لا يشعر لا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية رواه البخاري ومسلم mala ya ce abinda za mu ƙara wato yana ƙara bayani da ka gamsu cewa wato wanda ya rasu yana bin mai aiki shi ne yake cewa ya ishe mu a musulunci da ake ambatan mai zuwa makabarta mai kai ziyara ko ba ka ake kira shi ba mai kai ziyara ya ce saboda ba don waɗanda ake zuwa wajensu Allah yana sanar da su cewa an zo ba da ba a kira shi mai kai ziyara. Ya ce saboda shi idan wanda aka kai mutum ziyara wanda ya kawo ziyara bai san ya zo ba ba a cewa ya kawo ziyara. Ko da Hausa? Na? Ba a cewa mutum ya zo ziyara. Sai ya ga wanda sai wanda ya zo ya san ya zo. Ya ce wannan shi ne abin da za a iya fahimta na hankali ga dukkan abinda duk al'ummi suka faɗi yace sa'annan sallaman ma da aka ce mu ringa wa mamata idan mun je kabari ai sallama ce wanda kai ka san wanda kake wa yana ji yana ji sai dai koda kuma kai baka ji amsawa ba suma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da al'ummar sa cewa idan suka kai ziyara kabari ga yanda za su yi cewa suke amincin Allah ya tabbata a gare ku ya koma abuta wannan gida suwa kenan wanda suke kwanci a magabarta daga cikin mumine da musulmi kuma mu dinnan da muka kawo muku ziyara mu ma mun kusa zuwa na bayan ni na fara ba fa haka yake na wallahi haka yake shine wa inna insha Allah adda insha Allah ma shi na na ya Allah da mu mun kusantar da ku kar ku dauka kun mana wayo kun tafi a muna na mu muna zuwa da aka bula addu'a Allah ya dukan wanda suka gabata a cikin ku daga daga cikin mu wanda kuma suka jinkirta su ma Allah ya ji kansu muna roƙa muku da ku da mu duk Allah ya mana ya ba mu lafiya shine Allah ya jika mu wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Imam Muslim ce wa hadha salam wal khidab wan nida mawjudun yasma'u wa yakhadab wa yaqil wa yurd wa in lam yasma' al musallam ar rad wa idha salla ar rajulu qariban minhum shahaduhu wa alimu salatahu wa qabaduhu ala dhalika qala yazid ibn harun akhbarana sulaiman at-taymi an abi usman an-nahdi أن ابن عباس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى إلى قبر قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فوالله إن قلبي ليقظان إن سمعت صوتا من القبر إليك عني لا تؤذيني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولأن ولأن ولأن يكون li misla raka'atayka ahabbu ahabbu ilayya min kaza wa kaza fa hadha qad alima bi ittika'i ar-rajuli al-qabri wa bi salati malaki haka da sallamar da ake yi da magana da ake yi da kira da ake yi duka suna ji ko sai akwai wani hadisi mun karanta shi anan bayan an yi yakin badar ko yaki da aka jefa kafirai na a cikin rijiya na ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sahabbai ya je bakin rijiyan yana kiran su suna da suna yace wani abinda nake gaya ma yanzu ka tarar da shi wani abinda na gaya ma cewa in ka je lahira zaka ga kaza ka gani har sayyidina Umar yace ya rasulullah wato ya ga annabi yana ta magana yana ta magana ya rasulullah ai sun riga sun mutu sai yanzu Allah sallallahu alaihi ce wallahi magana da nake faɗa sun dika jin abin da nake faɗa kai baka fi su jin abin da nake faɗa ba kenan suna jin abin da nake faɗa sa'annan idan mutum ya yi sallah a kusa da su ma suna kallon shi sun kuma san me ya yi har ba suna kishi ina ma su ne suka zanuwa mun sallah ka ga muku ga mu nan na ga masallaci furi ga kaya alwara furi amma mutum zai zauna na ya yi ki ya zauna na shi nan ga dama mutum ya yi ta riba ayyuka ba zai yi ba sai lokaci ya ƙare na kabari yanzu da za ka da, da mutum mutumin da ya mutu za ka ce ya kawo miliyan goma ya yi raka a biyu na rantsi da Allah zai bayar. Kun gani? Wallahi a ce yana da kuɗi ya biya miliyan goma ya yi raka a biyu wallahi zai biya. A wani ga yanzu kai furi hakikai. da ƙurani nan a bango wani ma sai ga yoshi wata bai taɓa shi ba ruwan shi da shi kawai ana ta tafiya in ka kwatanta yadda kake taɓa wayarka da yadda kake taɓa alƙur'ani a kana kuke ka ne ta maso nawa ka buɗe wayar ka na nawa ka buɗe alƙur'ani ka gani da waye wanne ne wanne ne ya fi muhimmanci a wajenka ko da fifty-fifty ka wa wayarka ka wa yadda kake taɓa wayarka da alkurani ka ga yadda za ka zama amma ka sa akwai wanda daga azumi sai azumi yake ɗaukan gurani na daga ramadan sai ramadan in ka gashi da gurani to ramadan ya kama ana wucewa shi ma ya aji kai ba ma alkurani ba ko wanda sallan ma daga ramadan zuwa ramadan suke da ya yi sallama wannan ramadan ne sai Allah ya kai mu kaga in mai kai na baɗi ba shi ke na ya mutu kafiri a ba rai da gaske Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa yazid dan harun ya ce yake cewa suleiman taimi ya ba mu labari daga abi usman nahadi yace ibn abbas wata rana ya fita zuwa wajen jana'iza yana sanye da wata riga shara-shara yace kuma bayan yi jana'iza sai ya ji gefen wani kabari yayi ma alwala a gefe guda sai sallah raka'a biyu yi sallah raka'a biyu sai zo ya ya jingina a jikin kabari ya jingina a jikin kabari shine yake cewa wallahi bacci ya kwashe shi ka san akwai wani irin bacci na kai ba kusan a farke kake na kai ba ba wanda baya bacci ba kai kuma ba wanda yake farke ba to yace yana cikin wannan yanayi wai na da suna da Hausa ne wannan gangadi kai wani ya wuce gangadi ai shi bacci ne sai bi ba irin zaka ji ka kaman kana jin me ake ina aya ba likimo wani likimo ai da gangan ake yin shi wannan shi baccin ne amma ba yawa zaka ji eh zaka ji wani lokaci in Allah ya rabe ka ma har dare sai ka gama shi da irin wannan baccin kai ba kai bacci can ba saboda ai in kai bacci na gaske za a zara ranka gama ɗaya ne kawai ka mutu ka mutu sai lokacin farkawa na a wai ba kusan na bacci mutuwa ba ne a Allah ya da ka san bacci in za ka yi bacci sai gaban ka fa Allah wallahi ai bacci ba abin daɗi ba ne na mu na ai ai ai bacci da ka ganshi a duk duniya babu wani abin da suke Hassan da Usaini da mutuwa kaman bacci ba su da bambanci abin da ya raba bacci da mutuwa kawai numfashi numfashi na? a ni ba sace ba a do do to bai sani ba Allah sauki amma da ma Allah ya gaya mana aya Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha yace wallati lam tamut fi manafiha wa yumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma haka ne aya mu na do wa yursilu al-ukhra ila ajalin Allah ya ce Allah shi ne yake kashe rayuka lokacin da suka yi bacci don kashe su kowa zazzarar shi To, wallazi ga wani a wallazi ya tawaffakun Allah shi ke kashe ku da daddare, wa ya alamu ma jarahatun min nahar, sai kuma ya san me kuke da rana. Ya ce, wanda dama an zara ran shi ya yi bacci ya zama ya dace da tam ɗin shi ya cika sai a riƙe ran. Shike nan, kawai abin da zai daman numfashi da yake yi a lissafe suke. A lissafe numfashi nan da muke yi, wallahi Allah lissafe ba kowa wani zai numfashi tiriliyon uku na da miliyan takwas na da saba'in da shida cikin tana ta ja yana ta raguwa yana ta raguwa to wanda an yayi bacci sai kuma tatsin ya cika Allah ya ce shi kenan sai mu rike da shi ya ce amma wanda yake da saura sai mu dawo mar da shi saboda sai mu jira lokacin da numfashin zai kare Allah ƙarar da numfashinmu muna da aiki mai kyau to shi ne sai yake cewa ya je ya kwanta yana irin wannan baccin a tsakanin makabari ya ce wallahi sai ya ji magana daga cikin kabari magana daga cikin kabari ana cewa karka cutar da ni wato karka kwanta a kaina ha karka kwanta a kaina kai nesa da ni yace makabar yake ce masa ku yana nufin ku masu rai ku mutane ne wanda kuke aiki amma ba ku sani ba yace mu kuma mu ne wanda muka sani kuma ba ma iya aiki wato suna yanzu kwaɗayin a ce suna da dama su tashi ta nafila suna kwaɗayi a ce suna damar su ta sadaka suna kwaɗayin ga suna ayyuka na alheri ya ce amma ba za su iya ba ya ce ku kuma ba ku san halin da muke ciki ba ga dama aiki ba ku yi kuna zaune kuna ta jira ya ce sai yake ba su misali dan ya gan shi ya yi raka'a biyu ya ce wannan raka'a biyu da kai ya fi mun kaza da kaza ya ta masa lissafi da zai samu dama yi wannan raka'a biyu ya ce to kaga wannan yana nuna ibn Abbas ya yana ba labari cewa wanda ya jingina a kabarinsa ya san ya jingina ya san ya jingina a cikin kabarin sannan ya san ma yayi sallah raka biyu a gefen kabarin ma annabiyyi ne wasu siddiqin wa qad tawatarat al mara'i lidhalika wa minha ma zakarahu salih bin bashir قال رأيت أداء السلمي في النوم بعد موته فقلت له يرحمك الله لقد كنت دويل الحزن في الدنيا فقال أما والله لقد عاقبني ذلك فرحا دويلا وسرورا دائما فقلت في أي الدرجات أنت قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله كسامو أشكي يا تردى annabawa da siddiƙai ya ce mafarke-mafarke sun yi biyu wannan bayan wannan wannan bayan wannan ciki a cikinsu akwai abin da salihu ɗan bashir ya ambata ya ce ya ga ada'u salami a bacci bayan ya rasu ya ce sai ya ce masa Allah ya yi maka rahama ya ce masa Allah ya yi maka rahama ya ce a duniya kana da damuwa da maganar lahira kana da damuwa da maganar lahira kana dadewa kana tunani kana bayin ciki kana tunani kada Allah ya sa kai kuskure kaje ka hadu da Allah ba daidai ba sai ya ce masa gaskiya ne ya ce wallahi wannan kuma wannan abin da nake da shi a duniya ya sa Allah ya mun canji ya sa ni a cikin farin ciki mai tsawo ya bani jin murna tabbatacciya ya ce sai ya ce ce masa to wani matsayi Allah ya baka sai ya ce Allah ya haɗa ni da annabawa Allah ka haɗa mu da su ya ce Allah ya haɗa ni da siddiƙai Allah ya haɗa ni da shahidai Allah ya haɗa ni da mutanen kwarai dama wannan mazaunin dama ulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa dama wannan shine ƙwarewan wato matsayi a lahira Allah ka bamu laqiya muhammadar wa hizbahu wa qala abdul abdullah ibn mubarak رأيت سبيان الثور في النوم فقلت له ما فعل الله بي قال لقيت محمدا وإزبا يا حدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم da jama'arsa kaga jama'arsa suwaye Abubakar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu na Usman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu Zubair radiyallahu anhu na kai ta irga ka kwashi goban nan na farko asharatul mubashshiruna bil janna sai kuma ka biya sauran Talhatu bin Zubair na gashi nan gashi nan to shine sai yake cewa Abdullahi dan Mubarak yake cewa yace na ga Sufyan Sauri a cikin bacci sai na ce masa bayan ka rasu ne Allah ya yi da kai sai ce ai ni ban da matsala Allah na haɗu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haɗu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa to kai yanzu ka mutu ka haɗu da Annabi ai dadi ya kare na ka ga masa Allah ya hada mu da shi eh wannan zai mutu ya ji a tara shi tare da yan Arsenal na da ‘yan Manchester su kwanta suna jira. Allah kiyaye. Ah, to dama abinda ka samu da shi da abinda kake shi ne, haka Allah yake ko mutum duk abinda mutum ya matsa na a rayuwa sai ka ga Allah ya datar da shi, ya zama Allah ya masa cikawa da shi. Kaɗan ake samun saɓanin haka. Eh, eh. gufira lahu maghfiratan ahada bi kulli dhanb an gafarta masa gafara wanda ta mamaye dukkan zunubai Allah kai mana wannan gafara wato kowane zunubai gafara ta gama da shi an huta wa qala sakaru bin rashid ra'aytu abdullah ibn mubarak fi nawmi ba'da mawtihi fa qultu alaysa qad mit qala bala qultu ma sana Allah bik قال غفر لي مغفرة أحادت بكل ذنب فقلت فسفيان الثوري قال بخ بخ ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا sakar ɗarin rashid yake cewa na ga abdullahi ɗan mubarak a cikin barci bayan ya rasu sai ya ce masa ba ka riga ka mutu ba sai ce na riga na mutu mana sai sai ce mai katarar alahira mai Allah ya yi ma sai ce Allah ya mun gafara gafara da ta ba mai dukkan zunubai ai kun gane kowane mana zunubi ba an yafi ma Allah kai mana haka shi ne sai na tambaye shi na ce to yaya su fiya na saurifa sai ya ce kai kai kai wato shi wannan matsayin nashi yana da girma ya ce ai wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah na gari kuma waɗannan su ne abokan zama Allah ka haɗa mu da su rufa ila ashabi yamini summa ila darajatil muqarrabin an daga darajarsa zuwa ma'abuta dama sana aka ƙara ɗaga shi zuwa makusanta وذكر ابن أبي الدنيا من حديث حم- آه، حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن يقظة بنت راشد قالت كان مروان المحلمي لي جارا وكان قاضيا مجتهدا قالت فمات فوجدت عليه وجدا وجدا شديدا قالت فرأيته فيما يرى النائم فقلت قلت أبا عبد الله ما صنع بك ربك قال أدخلني الجنة قلت ثم ماذا قال ثم رفع رفعت إلى أصحاب اليمين قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى المقربين قلت ومن رأيت من إخوانك قال رأيت الحسن وابن سيرين وميمون بن آه آه سياح Allah ya samu ma a gamu wata. Ibn Abi Duniya ya ambata daga cikin hadisin Ahmad dan Zaid daga Hisham dan Hassan daga Yaqaza ‘yan Rashid. Ita Yaqaza ‘yan Rashid mace ce, ita ce take cewa akwai ah, Marwan al-Muhallami makocinta ne, kuma alƙali ne, mai kokari. ta ce ganin sai ya rasu ta ce na ta ji razuwansa abin na ta ji damuwa saboda rasuwarsa damuwa mai tsanani ta ce amma bayan kwanaki kawai sai na yi mafarki da shi na gaishi na gaishi na masa magana na ce ya kai baban abdullahi ya- me Allah ya yi ma ya ce Allah ya shigar da ni aljanna Allah ka shigar da mu ta ce to bayan shiganka aljanna me aka ma kuma ta ce ya ce sai aka daga daraja ta aka yi ni wajen ma'abuta dama ta ce bayan haka bai ta ce ya ce sai aka ƙara daga ni aka yi ni wajen makusanta sai na ce masa to a cikin yan uwa da suka riga ka rasuwa ka ga wasu ya ce min ena ya ga Hassan ya ga Ibn Sirin ya ga Maimun bin Siya duk ya gansu da kai ma wanda suka riga ka gidan gaskiya an ka mutu za ka lullan su musamman ana wajen da ake ganin ana hira ake tattaunawa Allah ka kai mu wajen amma ga ga mun duka ake yayi ba ruwan kamar da kasa Allah ya kiyaye na ba ga ma zama ake wajen ba kana ta ganka eh متكئون على سرير من ذهب قال حماد قال هشام بن حسان حدثني أم عبد الله وكان من خيار نساء أهل البصرة قالت رأيت فيما يرى النائب كأني دخلت دارا حسنة ثم دخلت بستانا فذكرت من حسنه ما شاء الله فإذا أنا فيه برجل متكئ على سرير من ذهب ومعه الوصفاء بأيديهم أكاويب قالت فإني لمتعجبة من حسن ما أرى إذ قيل هذا مروان المحلمي أقبل فوسب فاستوى جالسا على سريره قالت وسيكزت من منامي فإذا جنازة مروان قد مر بها على باب تلك الساعة آه. yana kishingide a kan gadon zinari amma da yake cewa isham ɗan hassan ya ce umu abdullahi ta ba da labari ta ce tana daga cikin mata na gari a cikin garin basura take cewa wata rana ta yi mafarki ta shiga wani gida mai kyau kuma a gidan ma ta shiga wani lambu a cikin gidan kuma lambu mai kyau kyansa ya kai kyau ta ce sai ta ga wani mutum kuma yana kwanci a kan gadon zinari yana kishin gide ga shi ran an kewaye shi da kofuna na abin sha ana cewa yana bashi yana sha ta ce sai ina cikin wannan mamaki na can wannan wajen da yake ciki ya ce kawai sai aka ce mun sai na ji ana gaya mun wannan da ke gani a kishin gida kan ganin zinari barwanin muhulami ne ta ce kawai sai kuma ya zo wajena ya tsaya ya tashi a kan gadon da yake da yake kishingide sai ya zauna kawai sai ya zauna ya zauna kenan ta ce sai na farka daga bacci to shi barwanin muhulamin da take mafarkinsa ta san bai rasu ba amma ta ce ina farkawa daga barci kawai fitowa waje da zai sai na gana wucewa da gawarsa yanzu ne za a kai shi ma makabarta ba ta ma san ya rasu ba ta yi wannan mafarki nashi وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها ما لا يكشي سنة إن قد تشيا تتبت cewa rayuka na mutane wanda suka rasu suna haduwa abokinka da ya riga ka rasuwa in ka rasu kai ma in yayi sha'a kai sa'a shikenan sai rayukan ku su dinga yawo tare abokai su zama rayukan ku suna haduwa suna ta yawo kuma kun san yawon lahira ba wani ba ruwanka da wani kiran sallah ba sallah ake lalahira ba kawai yawo ake yi na ana shakatawa a lambu lambuna shahidai Allah madaukakin sarki yana sanya rayukansu a cikin korayen tsuntsaye kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ordinary kuma ana sanya rayukansu a cikin tsuntsaye amma ba koraye ba to Allah na tuba ko ma baki ne aka saka inda ka shiga cikin na aika huta na an tsallake malamin na su koraye su koraye nasu saboda darajarsu wanda suka samu shahada amma sauran tsuntsaye ne su ma su ma ta yawo su ma zai a cinan a cinan a cinan jin daɗin kawai za a yi ta yi kamun a zo a dawo da rayukan cikin gangan jikinsu a tashi kiyama ya nama da yake kabari duk mutum wannan nama ne da kashi ba shi ne ba shi yasa saboda shi ba a san mutum ya saki zuciyar shi lalace dan dan adam shine zuciyarsa shine shi ransa shine shi wannan gangan jiki kuma me ba ba shine ba in rai yayi kyau eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha yace idza saluhat idza salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب yace a cikin jiki akwai wata dan tsoka idan ta yi kyau kawai jiki yayi kyau ba ruwan wani jikin ka ba kace yayi kyau in zuciya ta yi kyau in ta baci kuma jiki ya baci cikin tarihin Luqman sayyidina Luqman al-Hakim da yake bawa ne kuma baki mai gidansa wata rana saboda yana ta gane abubuwan hikima tare da shi wata rana sai ba shi akuya ya ce ka je ka yanka akuyan nan ya ce ka nemo abin da ya fi kowane kyau a cikin ɓangaren jikinta ka kawo ya je yanka kawai sai duk ya zuba ya kawo ko zuciya ya kawo masa ke wannan ya ce masa eh wata rana ya ƙara bashi akwai ya ce ka je kuma ka samu abin da ya fi kowanne muni mara kyau a ciki shi ma sai ya sai sake ɗauko zuciya ya ce masa na ce ka kawo min wanda ya fi kyau ka kawo min zuciya na ce kawo min wanda ya fi muni ka kawo min zuciya ce haka ne a ce wannan da ka gani idan ta yi kyau ta fi shi kenan na duk wannan hayaniya ce in ta ɓaci kuma shi ma da hayaniya ne kamar mutum ne a ce ya yi kwalliya ya sa turare ya yi gaye amma ba ya jin tsoron Allah na? kaga ya zama shirme na? ya zama shirme shi yasa ba shi yake cewa in mai kyau ya ƙara da wanka musulunci yana son kwalliya musulunci yana son ado yana son gaye yana son turare maza Allah yana son turare so duka amma kuma za su yi kyau ne in an samu ne tsoron Allah yawa in ta yaru sai abin ya ƙara kyau amma in babu kyautar kuma komai babu mai da kyau Allah ya kiyaye Na'am wa hadha Umayr bin Wahab na utiya في منامه فقيل له قم إلى موضع كذا وكذا من البيت فحذره تجد مال أبيك وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به فقام أمير من نومه فحتفر فأصاب عشر آلاف درهم wa tibran zahaban kaseeran faqad adainahu wa hasna haluhu wa halu ahli baitihi wa kana dhalika aqiba islamihi فقال له سبرة من بناته يا أبتي ربنا هذا الذي أحيانا بدينه خير من هبل والعزى ولولا أنه كذلك ما ورثك مال هذا المال وإنما أبته أياما كلائل yace Umayr dan Wahab an zo masa a cikin bacci aka ce masa ka tashi ka je waje kaza a gidan ka tona daidai waje kaza ka tona rami za ka samu dukiyar da babanka ya birni ya ce kuma baban nashi ya birne dukiyan ba wanda ya sani kuma ya rasu bai gaya wa kowa ba amma a bacci aka gaya masa ka je waje kaza ka tona a gidan za ka samu dukiya da babanka ya birni da ya tashi a bacci shikenan sai ya tashi ya tafi wajen da aka gaya masa a cikin bacci ya tona rami sai ya samu wato dirhami dubu goma dirhami dubu goma ba shi kaɗai ba har da ɗanyen gwal dungulan gwal biyu ya same su a cikin wannan rami sai zo na kace masa mafarki ba gaskiya ba na ina nufin duk ana bayanin cewa ba gaskiya bane kaga shi banda shi da shi na ya san cewa lalle haka abinda aka gaya masa misali akwai mafarki na ƙarya akwai sururun mafarki amma akwai wanda shi na gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi hudu ba kan mafarki ko da za mu yi ta insha Allah wannan juma'a eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin annabta ba abin da ya rage sai mafarki mai kyau na bayan Allah a ciki Allah yake sanar da su abubuwa Allah yake sanar da su abubuwa waɗanda wato za su zama sanadiyyar garuwa na na halayensu to shi ne ya tsinci wannan ya yabi wannan dirhami dubu goma da kuma ɗanyen gwal ya je ya biya basussukan da ake bin shi aka gyara gida rayuwa ta yi kyau kuma lokacin da ya yi wannan mafarkin bai daɗe da musulunta ba da yana cikin masu bautan uzza da hubal akwai karamar yarinya daga cikin ƴaƴan shi ita take ce masa kai babu wannan Allah da muke bauta yanzu ya fi son mu wato da ta ga gari ba na babu kuɗi yanzu ta ga da suka musulunta ga wannan har take cewa kai wannan Allah ya fi hubal ya fi uzza ne ta ce kaga saboda yanda muke bauta masa ma ga shariya sa ka gaji dukiya sannan gashi ma take cewa ba mu dade da bauta masa wato yanda suka dade suna bautar lata da uzza ina ba wani abu ba shi wannan ba a dade ba hmm? kuma ga abubuwa amma wannan duk yaranta ne take yi shi Allah madaukakin sarki yanda ya ga dama yake jarraba mutane zaka zama mutumin kirki kai ta bauta in Allah ya jarrabe ka sai hana ka kuɗi na za ka iya zamo tantiri sai ya baka kuɗi eh za ka iya zama kuma mutumin kirki ya baka kuɗi kamar yadda za ka iya zama tantiri ya hana ka kuɗi na eh duk akwai su eh za ka zo wani shi a duniyar ya zo yi tsiya ba kasira duniya wal akhira a duniyar ma shi bai samu komai ba wahala ya sha kuma lahira ma ba komai Allah ya kiyaye وما حديث أمير هذا واستخراجه المال بالمنام بأعجب مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من أبي محمد بن عبد الله بغنشي wa kana rajulan salihan mashhuran bi ru'yati al-amwati wa su'alihim an al-ghaibati wa naqlihi dhalika ila ahlihi wa wa qurabatihim hatta ishtahara bidhalika wa kasra minhu فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حبيبه قد مات من غير وسية وله مال لا يهتدي إلى مكانه فيعده خيرا ويدعو الله تعالى في ليلته ويتراعى له الميت الموصوف ويسأله عن الأمر فيخبره به فمن نوادره أن امرأة عجوزا من الصالحات توفيت وتركت عندها سبعة دنارين وديعة فجاءت إليه سبعة الوديعة لا صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبها ثم عادت إليه من الجد فقال لها تقول لك سلطلانة أدي من سقف البيت سبع خشبات تجد الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعل ذلك فوجدها كما وصف لها yace kuma wannan labari na Umair na dukiya da ya fitar na babansa yace ba ɗaya daga cikin su ne sa'annan ba kuma shi yafi bada mamaki ba fiye da abin da yanzu a wannan zamani namu in ji fa malamin da ya rubuta littafin yace irin abin da ya gani a cikin zamaninsa a lokacinsa daga wajen wani mutum da ake kira shi abi muhammad bin abdullahi baganshi ya ce shi wannan albaganshi din mutum ne mutumin kirki kuma shahararre yana yawan mafarki da mamata har ma ana tambaye shi abubuwa dangane da mamata kuma yana ba da labari ya baya yan wasu cewa fa wanda ya rasu fa ya ce a yi kaza na ya ce kaza an yi kaza an kaza kaza ya ce har abin labarin shi ya shahara ko'ina ya ce sai ya zama mutum in wani ɗan'uwan shi ya rasu akwai wasu kes da ba a gama ba ya zo a gaya masa dala in ya gan shi a barci ya tambaye shi ya kaza na sai kuma cikin iko Allah sai kuma ya faɗa ma mutum cewa ga abin da aka yi ga abin da aka yi har ma yake cewa in Allah da gobe ka dawo ya ce zai roƙi Allah a cikin dare ya mafarki sai ya ga mutumin sai ya gaya masa sai kuma ya zo ya ba da labari ya ce yana daga cikin abin da ya faru da shi wannan mutumin albaganshi ya ce wata tsohuwa ta ba da ajiyar dinari guda bakwai ta ba wata mata bai zai faru kawai sai matar ta rasu ba ta bai ba tsohuwa ba dinarinta guda bakwai kuma ta rasu ba a san inda suke ba sai wannan tsohuwa ta zo wajensa ta ce ga damuwarta ta ba da ajiyar dinari ita matar ta rasu babu wani bayani ta gaya masa har da sunanta da sauransu shi ne sai ya ce ba damuwa ta dawo gobe shi ne da ta dawo gobe sai ya ce ya gawanci ta ce ki je gidanta kusan yadda ake sa irin gidan da kaman zana zana zara haka kaman ta ce ki je gidanta a saman ɗakinta ki kirga wannan katakwaye ko na ce a zara ɗaya biyu uku hudu biyar a na bakwai cewa ki je ki duba a na bakwai za ki ga a ciki ki duba akwai wani tsumma a ɗaure kuɗin na ciki ya ce shi ne da ta dawo ya gaya mata haka kuma ta je ta ɗauko su yadda aka gaya mata to ita ma zuwa wanda za ka ce mata ba a gani wani na a su wani ya faru ne kawai sun gan shi zahi alhamdulillah na Na'am. Za ku haɗuwa. Ala yana barwanta da wani Kano Kaduna duk haɗe ake. Duk za a haɗe da China da ina ne duk haɗewa ake. Eh, ko ina nan wannan lissafi ne na nan duniya. Wato shi Allah maɗaukakin sarki rayuwar rayuka wanda duk kaga Allah ya nufe shi da sauƙi shine zai samu. Wanda Allah bai nufe shi ba shi Allah ba abin da bai iya ba da ka wata rayuwa ce ko da mutum ya mutu a cikin bacci in Allah ya nufe shi da rahama haka zai same ta ko da ya mutu a bacci in ya Allah bai nufe shi ba Allah ya san yadda zai azabtar da shi da haka wannan wani abu ne wanda yake shi Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kanshi sani eh abubuwan da duk Allah ya faɗa za a yi ko ya mutum ya mutu in za a yi za a yi ba ga ana hatsari ba ka ga farar ɗaya an mutu wanda haka a wannan mutuwa in wanda zai sha wuya sai ya sha wuya wannan na nuhu saboda rayuwa ne wani abu ne na rayuka ba na wannan ba na wannan gangan jiki ba haka duk wanda kaga Allah ya madaukacin sarki kamar misali ne yanzu da mutum zai mutu a kibin ne shi a rige shi a ji kai shi wallahi duk abin da za a mana yana nan a kabari zara ma duk abin da za a yi mana yana nan saboda wannan ba ma ci take ba shi yasa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai cewa abubuwan da suke faruwa a makabarta yace da ba dan kada ku dawo ku binne mutane ba da na roki Allah ya gwada muku abin da ke faruwa a cikin makabarta laula an ta tadafuna inda labaran kada ku dawo wasu ce kasu ba za su kai don wasu wannan na da ce da na roƙi Allah ya dan gwada muku abin da ake faruwa naka ita alamul arwahi ne ba alamul ajsadi ba wannan duk lissafin dan adam kuncewa yake eh ana maganar lahira an dawo rayuwar rai amma akwai lokacin da duk rayuka Allah zai da su gangan jiki kuma gangan jikin lokacin duk sun dagargaje kashin da yake ragewa shine adabul zam wannan kashin gadon baya Allah yake tada halittun mutane daga shi kowa zai tashi kuma ka san tashin kiyaman ba wai fucil-fucil za mu tashi ba mu ma ba amunan bare kafirai ma su za su tashi karfi sosai in ka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lissafin girman kafiri a filin kiyama hankalinka ba zai kama na yanzu an ce ma kan mutum ya kai kamar zumarok a wannan amurka ma ƙasa yan wuce hankalinka na zumarok a ce girman kan mutum kai haka wannan ƙaramin ya ƙarami ne wallahi ƙatin ƙatin allah zai kafa kuma allah zai yi su haka ne don suna sa su a wuta su konu eh su konu kuma a rana ɗaya in ka ji shi nan ake canja fatar jiki kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab a rana guda irin ranar laye ana canja mutum fata da yawa Allah ce muna musu akan ne su daddin azaba Kwarai na taɓa karanta shi, wanda wannan leya kwarai da gaske. Lalle akwai baturan da ya musulunta kai sa din da ya akan wannan aya. Da Allah ya ce zai ringa canja fata don a ɗanɗana azaba. Ce lalle kan in ba fatar nan wannan wannan fatar da Allah ya mana ai ba karamin baiwa ba ce Allah ya mana. Abin da take iya ɗauka na damuwa ta ciki babu. na? eh sannan idan za ta so makonewa akwai azaba sabuwa in mutum ya soyi kawai ya zama soyi kaga yi na amma ya zama sabuwa ne so zai tsaddani azaba Allah ya kiyaye wa alaikum assalam amin ba a jikin kabari ba a gefen kasai yadda makabartar take da ba irin namu yanzu da muka cire waje shine kabari ba makabarta da wuraren birnin mutane na za ka tarar da duk wasu gidajen mutum uku hudu biyar in suka zauna ta za su cire bayan gidansu a yi makabarta duk wani ƙauye za ka tarar da wajen binne mutanensu wanda yake ba irin yanzu ba dama a shirye yake kawai an san da an zo za a tafi mu ne muka yi nisa da ita mu kaga muna ƙeɓa waje a ce makabarta ce amma ko ko yanzu a irin laruruwan mu in ka je nan kogi za ka ga inda ake binne mutane mutane a ƙofar gidansu na abubuwansu na a bayan gidansu na nan da kwaja ba ku ce haka ba ne wani karin yawa na yawa za ka ga kawai abun nan da haka ba ana nufin ya je makabar ta yi sallah ba eh na gane na yawa wannan abin da ya tambaya na farko kuma cewa misali mutum ya rabu da iyayensa lafiya ta zo yanzu kuma yana ta ayyuka marasa kyau don su zai ɓaci ko ina nufin cewa wannan yana da a ai ba zai so ya ɓata musu wanda ya rabu da iyayen shi lafiya ma ai ba aiki marasa kyau ai yana cikin sirrin na a warai da gaske yana cikin sirrin wato rabuwa da iyaye lafiya Allah yana shirye da mutum addu'ar da suka ma Allah zai amsa eh shi yasa wanda yake da iyaye kar yayi wasa da su wanda ba san da su ni ma kai yayi wasa da su wasan ba wai an ce in iya mutum sai da su shikenan ya huta ba ba ka huta ba akwai haƙoƙi nasu wanda lalle dole sai ka ringa saukewa ko ba komai akwai addu'a da za ka ringa musu kuma addu'ar nan ba ɗaya ba ba biyu ba shi yasa magabata suke cewa wanda duk yake wa iyayen shi addu'a sau biyar a rana kullum sau biyar to su ba sa kirga shi a cikin mutumin kirki in za su kirga mutanen kirki ba sa kirga a cikin mai yin addu'a wa iyayen shi sau biyar a rana kuma ba a kirga shi a cikin mutanen banza ko gane yawa shi ana kiransu wannan ba gane inda yake ba da yin addu'a sau biyar kullum shi ba a kirga shi ba sa in suna kirga mutanen kirki ba sa sa shi a ciki in kuma suna kirga mutanen maza shi ma ba a sa shi a ciki to kaga karka yi magana wanda baya yi ko karka yi magana wanda yake yin guda biyu na yawa za ka sai a ƙara sanwa Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta Allah ya hada mu da su a cikin aljanna wanda kuma iyayen su kenan to Allah ya raba su da shi lafiya Allah kuma ya sa su cika da imani na'am na ƙarshe sai sallah sami sake daga farko amin No. No. No. To, suwa daidai shahidai. Shahidai a musulunci sun kasu kashi biyu. Akwai shahidai waɗanda kaman a ce ma original shahada. Duka aljanna za su shiga, amma su wannan matsayinsu yana da girma, shi yasa su ko wanka ba a yi musu. ba a musu wanka ba a musu sallah na eh kawai ba a kawai birnin su ake yi ba a musu wanka ba a canza ma rigar jikinsu saboda su kawai nasu automatic amma shahidai wannan namu ana yi musu wanka na ana yi musu sallah ana yi musu ko dai ana yi musu sallah ne a wanka ake masu zuwa na sallah ne kawai sallah eh wala na na filin daga a ba musu ba musu wanka ba musu ba sa musu likafari ba ba su automatic ne yan aljanna har ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda ku kai shi yadda yake na saboda rauni ne ma ko jinin su ba a sharewa zai tashi da ɗanyen raunin shi haka amma wanda ake wanda ake musu sallah su ne wanda suka yi ƙaramar shahada irin wanda a ake musu wanka irin namu ana musu wanka ana yi musu sallah wanda kawai suke ɗan bambanci da wannan shine wanda ya mutu a aikin haji shi kan shi ne ba a rufewa amma ana masa duk abubuwan da ake yi a matsala amma ba a rufe masa kai saboda yana aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi yana labbaik allahumma labbaik zai ci gaba da aikin haji shi a filin kiyama kuma kai da baka aikin haji karkace in kaji yana labbaik ga ma za ka labbaik allahumma labbaik ba za ka iya faɗan ko labbaik ne ba da haka shi wannan martaba ce daraja ce tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace suwa kuke lissafa shahidai a cikin ku suka ce shahidai wanda suka mutu a wajen yaƙi har yake ce musu a idan ya zama su waɗannan su ne shahidai ya ce ai shahidai a al'umma ta sun zama kaɗan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa lissafi hadisai daban-daban ya ce waɗanda suka mutu a gobara ya ce shahidai ne wanda suka mutu a ruwa tun ruwa wanda gini ya faɗo musu wanda suka mutu da ciwon ciki wanda suka mutu da ciwon kai wanda suka mutu da annoba yanzu corona na a shi ne lokacin corona ciwo na ga mutane akan za ka yi shahada ka daina sallah a doni ba abu ya ana gudun karka yi shahada kuma ka daina masallaci abin da aka ci shahada ce wato duka har mata da ta da su zo mutuwa wajen haihuwa ita ma shahada ce malamai sun ƙara abubuwa da yawa na jarabawa har hatsarin motar nan ma shahada ce hatsarin mota da sauransu duk waɗannan bala'ai da suke samun mutane shahada ce shi yasa kawai abin da ake nema a wajen musulmi ya kiyaye kada ya dinga shirka da Allah ya zama rabi ba shirka da Allah ya tsaye da sallah ya yi abubuwa to duk inda ta zo sai kaga ya samu ya ya haye Allah ka samu haye sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال akwai ɗan uwa da za a yi wa matarsa operation yana barin addu'a Allah ya sa ya sa akwai wata mata ma da mahaifiyarta ta rasu ta ce a Kaduna Allah jikanta Allah sa ta huta iyayenmu da suka rasu nan kusa da can nesa Allah ya madaukakin sarki ya musu gafara Allah jikansu Allah ya sa su huta malamanmu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta mu kuma da muke da rai Allah ya ja kwanan mu sannan in mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم يسر لنا امورنا وراحة لقلوبنا واوجاننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين